لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata 29 ga watan Rabi'ul Akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai ga ashirin da ɗaya ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da karatu na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mun ka tsaya kan hadithi wanda yake da rakam na ashirin a mun tsaya kan hadisi wanda yake da rakam na sha bakwai a yau za mu ci gaba a kan hadisi wanda ke da rakam na sha takwas amma kamun hadisin al'imamun nawawi ya shigo wani babi na daban wanda ya ce ya ambace shi da babu tauba babu tauba wannan ana iya mai irabin khabar limubtada'in mahdhuf ai hada babu tauba wannan babi ne wani yanki ne a cikin wannan littafi wanda zai yi bayani akan tuba ga Allah madaukakin sarki yana iya zamowa mubtada ne shi da kanshi a ce babu tauba haza kenan kofa wadda take ta tuba ko yanki daga cikin wannan littafi wanda yake magana akan tuba haza wannan kenan duka yana dauka malamai suka ce ana iya a yi mashi nasba a ce babat taubati ai khudh an shi babat tauba za mu kawo maka hadithai wanda ke magance sha'ani na tuba dukkan wannan ana iya kadarta shi wajen bangaren larabci tuba abu ne wanda yake dole tuba in ada ya zamo barura ne dole a yi shi a koda yaushe to a zamanin da muke yanzu ya zamo darura ta ƙara tsanani saboda yana daga cikin jarabawa Allah ya matso maka saban Allah kusa gare ka Alƙur'ani ya ambaci wannan da matsayin ibtila jarabawa ya zama da saban Allah ya maka nisa kana so ka yi ba ka da kuɗi kana so ka yi ba ka da lafiya kana so ka yi ya yi nisa to wannan ba ƙaramin ni'ima ne ga Allah ba ya zama da saɓon Allah ya maka nisa to ba kau ƙaramin jarabawa ba ne ya zamo a matso maka da saɓon Allah kusa gare ka ayoyin alkur'ani sun nuna haka Allah maɗaukakin sarki lokacin da yake bayanin waɗanda suka gabata, wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana su su yi farauta ta kefi, da waɗanda Allah ya haramta masu su yi farauta lokacin da suke cikin ihrami. Dukkan waɗannan Allah ya ambace su a matsayin ibtila' Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tabbas Allah zai jarabce ku bi shay'in min as-sayd da wani abu na daga farauta kuna cikin ihrami an ce kakka yi farauta to Allah zai jarabce ku da wannan farautan tanaluhu aydikum wa rimahukum abinda kuke son ku farautan zai zo muku kusa da kusa wanda in ka sa hannu za ka iya kamo shi ka farauta in ka sa mashi ma saboda kusanci za ka iya soke shi da shi tanaluhu aidikum wa rimahukum liya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib dan Allah ya ga wanda suke tsoron shi a boye wannan jarabawa ce waɗansu mutane waɗanda suka gabata Allah ya hana su azumi ya hana su kama farauta kifi ranar asabar Allah ya ce إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون mutane ne aka hana su kama kifi ranar asabar ko ranar hutunsu sai Allah ya jarabce su ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an ranar da aka hana kamun kifin to lokacin kuma kifin ke yawa lokacin kifin ke yawa gashi kusa gare su da yawa wa yau la yasbituna la ta'tihim ranar da kuma an yarda su kama kifin sai kifin ya koyi Allah ya ce kazalika nabluhum haka muka jarabce su bima kanu yafsuku me suka yi sai suka yi dubara sai su bude makifin hanya da zai rinka zubowa ranar asabar lokacin da yake da yawa sai su farauce shi ranar da aka yarda da su yi farauta wai Allah za su mawayo wanda suke kallon lamarin suka kasu kashi biyu wasu suka masu wa'azi suka ce ni yasa za ku yin haka Allah ya hana mu mukama kifi ranar asabar ku bar shi mana sauran suka ce ina ruwan ku kyale su ba Allah bane shi ya san yadda zai yi da su وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم suke ce mu masu hana su din me yasa kuke ma yi masu wa'azi wanda in Allah ya so zai halaka su sai su masu wa'azin suka ce muna masu wa'azi ne ma'aziratan ila rabbikum saboda aje hanzari ga Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu hana abu mummuna kuma mun hana wala'allahum yattaqun kuma yana yiwuwa su tsoraci Allah su bar abin da suke yi to da Allah ya tashi halakar da wannan mutane Allah sai ya ce anjaynal ladina yanhauna 'anil su sai muka tsiratar da waɗanda suke hana ayi mummuna to waɗanda suka ce ku kyale su fa Allah bai ambata yaya akai da su ba abinda ce da kai a shahid anan ba zamani wanda Allah ya kusanto da saban Allah ga tafin kowane ɗan adam kamar irin wannan zamani. To don haka wannan babi na tauba yana da amfani yana da kyau mutane su saurare shi da kyau. At-tauba shine koma ma Allah madaukakin sarki. At-tauba shine barin abu wanda kake mummuna ka koma ma abu wanda yake kyaukyawa barin abin da Allah ya hana ka ka koma ma abin da Allah yake so al-imam an-nawawi yace qala al-ulama at-taubatu wajibatun fi kulli dhanb tuba dole ne ga kowane laifi fa in kanat al-ma'siya bayna al-'abdi wa bayna Allah ta'ala la tata'allaqu bi haqqin adami falaha thalathatu shurut in ya zamana abu ne wanda yake alaka tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki to ita wannan tubar tana da sharta guda uku falaha thalathatu shurut haƙƙi ko dai ya zama tsakaninka da Allah ne Allah ya ce bai san wannan abu ka zo ka yi ko ya zamo tsakaninka da bayin Allah ne wani ya baka haƙƙin shi ka ci to kowane yana da tuba na daban wanda ake mashi shine al-imamu nawawi yace in ya zama tsakaninka da Allah ne to yana da sharta guda uku ash-shartu wajen malaman usulul fiqh in suka ce wannan abu sharati ne wanda in aka rasa shi to babu abu shine malaman usulul fiqh suka ce ma ma yalzamu min adamihi al-adam abinda in aka rasa shi to abu bai yi ba wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi in kuma aka same shi bai lizimta abu menene ma'anar wannan magana dauki arwala ga sallah yalzamu min adamil wudu adamu sihhati salah da an rasa arwala ga wanda ke iya arwalan kuma ga ruwa to sallah bata yi ba amma wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidatihi in aka samu arwala ga ta anyi wannan yana nuna an yi sallah a'a dan mutum zai iya arwala yayi zaune zai iya arwala kuma ya zama yana cikin sallah din to wannan shine ake cewa sharati kenan anan in ya zama na baka bi wannan ababe wanda aka yi maka bayanin su ba to in ma kace ka tuba bata lokacin ka kake awwalu shay wanda al-imam an-nawawi ya ambata yace ahadiha ana iya karanta shi haka dan yace falaha thalathatu shurut thalathatu shurutin ko kuma ya zama ahaduha yana yi falaha thalathatu shurut ahaduha dayan wannan sharufa ana iya kawo shi mansub khudh ahadaha daya daga cikin wannan sharufa an yaqla 'anil ma'siyah ya cire daga saban da yake cikin shi ya bar shi saban da yake ciki ya bar abin da yake yi ba kana yi kana cewa ka tuba ba kana yi kana istighfari wannan kamar wasa da Allah ne abin da kake yi din bar shi zaka ga mata lokacin da za su yi da wani ko za su yi wani abu wanda bai kamata ba za su gaye shi sai su yi istighfari kamun su yi kamun kawai na yi niyyar saba ma Allah bari in yi istighfari to kaga wannan kaman wasa da Allah ne a'a lokacin da ka tuno da kai istighfarin nan bar abin da kake son kai saboda ka san Allah bai so kenan ka san bai dace ba to bar shi dan haka bayyuwa kuma kana cewa astaghfirullah kana aikatawa kana istighfari kana aikatawa a'a farkon abin da za ka yi barin laifin da kake yi in giya ce barshanta sahabban annabi lokacin da aka haramta giya suna tsakashanta wani lokaci daga nan suka rinka zubar da wannan giya to haka ake so ga mutumin da zai tuba ya bar abin da yake tuba akan shi din kai tsaye wannan bari da zai yi sai ya zamo bari ne na dan Allah dan Allah ka bar shi kenan ba a istighfari ko neman tuba ga Allah kamun a yi ana da yi kamar yadda mata ke yi haka ba a yi ana istighfari ana cikin yin abin da ake yi an yandama ala fi'liha yayi nadama akan aikata wannan saban ba kana yin saban kana jin dadi ba ko ka karike kana rumta ido kana tuna saban da kai kuma kana jin dadi a wannan ba tuba bane tuba shine ya zama da in ka tuna kana bakin ciki in ka tuna kana jin me yasa ne abu kaza shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace at-taubatun nadam tuba shine nadama at-taubatun nadam ana nufin tuba wanda yake at-tam tauba tuba wanda yake cikakka to cizon hannu da na sani yana tabbatar da ita ɗaya ne daga cikin shurutun nata amma ka yi saɓon Allah ka je kana tunanan ci kana jin daɗi to wannan baka tuba ba saboda murnarka da jin daɗinka kishiyan ƙin wannan abin ne shi kuma bai zamuwa ka tuba ga abu kana cikin san shi har kana tuna shi ma kana jin daɗi wasalif wannan nadama suka ce dole ita ta zamo dan Allah ne dan akwai nadama wadda take zamowa ba dan Allah ba ya zama wani abin kayi shi kuma wani abu ya hau kanka sanadiyyar yin shi da kai sai ya zama da nadama wadda za ka yi nadama ta wannan abin ne ba ta cewa wannan abu saban Allah ba suke buga misali ga mutumin da zai kashe ɗanshi in yayi nadama yana yiwuwa ba nadama kashe shi yayi ba a'a nadama yaro ne an saba da shi tausayi da ke tsakanin ɗa da uba sai ya sa ka rinka jin da na sani da bani ba to kaga wannan nadama ce wadda take ba ta dan Allah ba nadama ce ta tausayi wanda ke tsakanin ɗa da uba nadama ce ta yaron nan ya taso na san shi tun yana yaro sai da ya girma na mai kaza nadama ce ta sabo da aka yi da wannan yaron to wannan bai daga cikin tsarin nadama wadda ke zamowa sharaɗi ce a cikin tuba kinan nadama wadda ta zamo dan Allah saboda Allah bai san wannan abu kuma nayi shi ita ce ke shiga cikin shurutut tauba wasalis an ya'zima Allah ya'uda ilaiha abadan ya ɗauki niyyar cewa ba zai ƙara koma ma wannan saƙon ba har abada yana yiwuwa ya yi wannan daga baya shaidan ya sa ya ƙara komawa amma abinda ake so lokacin da zai tuba ya zama da ya ɗauki niyyar har abada ba zan ƙara kaza ba to nan ne Allah ke karɓar ire-iren wannan tuba suka ce in ya zama na yana iya yin abin kenan in ya zama da bai iya abin to wannan sharuɗa sun faɗi daga gare shi yanzu barin sako suka ce da yin niyya ba zai koyi mama wannan sakon ba yana yiwa ba zai iya ba da dama suka ce kawai mutumin da zai zamo an yanke mashi al'aura bayan ya aikata abu wanda yake na zina ko abin da yake haramun suka ce ya mace ya yi niyyar ba zai ƙara ba ɓata lokaci daman ba zai iya ba to wannan yin niyyar wannan ba ma zai iya yanta ba haka in ma ya yi ta ba ta shiga cikin wannan tsarin kenan ya isa kawai ya yi nadama ya nemi Allah ya yafi abin da ya gabata fa'in fuƙi da ahadus talata lamta siha taubatuhu al'imamun nawawi ya ce ɗayan ukun nan in aka rasa su to tuba ba ta yi ba akwai wasu malamai wanda suke ɗan ja akan wajen ɓangaren nadam saboda ana ganin yadda yawa mutanen da zai ce mi yasa da yi kaza mi yasa zan yi kaza amma in ya zama da wannan saban yana da daɗi na daban tabbas zai iya tuna wannan sakon kuma ya je yana jin daɗi to in muka sa wannan akan sharafi wanda in ba shi ba to ba kenan in ka fara jin ko da ka ji ban so ne wannan abu ba amma in ka tuna kana jin daɗi to tuban ka bai yi ba to in ka kalli yanayi na mafiya yawan mutane kuma to gaskiya ba haka ba sai malamai suka ce tuba kala biyu ne akwai tuba wanda yake cikakken tuba to shi ne sai in kayi waɗannan ababe guda uku yake tabbata akwai tuba wanda yake ba cikakke ba to wannan yin nadama kaɗai yana isar da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annadamu tauba ka zamo kayi da na sanin mi yasa ne abu kaza shi kan shi to bani wa in kanat al ma'siya tata'allaqu bi adamiyyin fa shurutuha arba'a al imam an-nawawi yace in ya zama da saban da kai yana da alaka da haƙƙi na dan adam to ba maganan sharda uku ake ba maganar sharta guda hudu ake an ya bara'a min haƙƙi sahibiha ya kubuta daga haƙƙin wanda ya saba ma Allah cikin sha'anin shi fa'in kanat malan in kuɗi ne ya ci na wani au nahwahu raddahu ilaihi in ya zama na kuɗi ne ya ci na wani ko abin da ya kama da haka to ya maida mashi kuɗin shi wa in kana hadda qazafin in ya zama na mutum ne ka gani kawai ya zo wucewa kace wannan ai mazinaci ne makkanahu minhu kenan ya zo ya ce mashi gashi gashi abin da na ce maka in bulala za amani a zo amani aw talaba afwahu ko ya nemi ya yafe mashi wa in kanat ghibatan in ya zama yi da mutum ne istahallahu minha sai ya nemi ya yafe mashi daga wannan ghiba da yayi kun dai ji in dukiya ce ya maida mashi kayan shi wannan shi ne al'imamun nawawi ke faɗa wanda malami ne ya rasu 676 ɗaya ne daga cikin manya-manya malamai na mazhabi na ashafi'iyya wanda Allah ya sami albarka ga rayuwa ibnu hajar ma ababe da yawa za ka ji daga al'imamun nawawi yake na kanto saboda mazhabinsu guda ɗaya to shi ne ke na ƙarto mu wannan sharuɗa don haka kan wani ɗan zamani ya zo ya ce maka wai za a yafe maka abinda ka cuci wani dan shi haka kawai ka cuci mutum ka ci kuɗin shi baka biya shi ba baka da niyyar biya kurum kuma ka zo ka ce wai Allah zai yafe maka wannan abin da ka ci to wannan akwai kuskuren fahimta in aka fahimci wani nasi a haka yana yiwuwa abin da ya kamata mutum kai ya ɗauke shi wani abu ya ɗauke shi wani abu yanzu akwai lokacin da wani abu ya shiga tsakanin abubakar radiyallahu anhu da wani wanda ya shafi ɓacin raifa ya zo ya ce abubakar ya yafe mashi abubakar ya ce ya yafe mashi ya ce ba zai yafe ba ya faɗa ma annabi annabi ya ce ya zafirullahu laka ya ababakar to yanzu irin wannan abubakar radiyallahu anhu mi ya ci na wani irin wannan ne wannan nassin ke nunawa haka akwai hadisi wanda ke nuna in mutum ya nemi i'tizari ga wani bai karbi uzurin ba hadisin ya faɗi wani abin da zai samu wannan mutum wanda yake ɗaukan wannan uzurin shi ma ire-iren wannan abu wanda za ka ɓata ma mutum da rai ko wani abu ya shiga tsakaninka da wani ire-iren wannan ake nufi akwai za ka iya ma ɓangaren dukiyar ne amma kana da niyyar badawa man aka za amwalan nasi yuridu a da'aha addallahu an sai ya zama na kana da niyyar badawa kana ƙoƙarin ka biya sai Allah ya zo ya ɗauki ranka baka iya samun biya ɗin ba wannan alahira Allah yana iya yayi hikimar shi ya ɗauki nauyin biya ma wannan mutumin abinda ke tsakaninku amma haka kurum ka ci dukiyan mutum ka ce Allah zai yafe maka to wannan Allah bai yafe irin waɗannan abubuwa don haka an aka je ranar tashin alkiyama sai ka biya shi me yasa hadisi na al-muflis annabi ne ya kalli sahabban shi yace kun san matsiyaci suka ce wanda bai da komi mana annabi ya ce a ni matsiyaci a cikin al'ummata wanda zai zo da azumi da sallah da zaka tili amma ya zagi wannan ya ci kudin wannan ya cuci wannan wannan ya kwashi aikin shi mai kyau wannan ya kwashi aikin shi mai kyau in aikin nashi ya kare a rinka ɗauko laifinsu ana zuba mashi sannan a yi wuta da shi to anan me yasa ba a yafe mashi ba to nasosi na shari'a sai an karanta su gaba ɗaya sai a iya fita da sakamako mai kyau amma da zaka je ka kaurace kai kaɗai ka ɗauki wani hadisi daban ka yi hukunci da shi wannan hadisin to wasu hadisan kuma sai su a zubo maka su a kanka ka kasa samun yadda za a yi ka da kanka sai an haɗa wannan da wannan mawdu'i guda ana zuwa a karanta dalilan shi ne gaba ɗaya wannan ɗaya ne daga cikin ƙa'idodi na bincike akan kowace matsala. In baka yi shi ba, to za ka yi kuskure mai yawa. In ka tashi, za ka iya ɗauka abu kamai hukunci da halal ma, ko kamai ƙaramin hukunci, saboda ka baro wani nassi wanda bai kamata a ce an baro shi ba yanzu mu ɗauki giya da abin da ke kaɗa hankali da za ka ɗauki faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa min samaratin nakhili daga ‘ya'yan itace na dabino wal'anabi da inabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana kuke yin abin da kuke sama kuke sha yana buga ku daga iccen dabino da icce na inabi kuke samun abin da kuke sha yana buga ku wannan ya nuna giya haramun ce sai Allah ya ce wa rizqan hasanan da kuma arziki wanda yake mai kyau ba wani abin da ke nuna haramun ce a nan to saboda nassi ne ka ɗauka guda ɗaya ka yi amfani da shi ka bar wasu nassosin na daban wannan farkon fara neman haramta giya ne aka fara nuna masu cewa abu ne wanda yake fa ba daidai yake ba ba kama abin da ba shi ba ne to in ka ɗauki wannan nassin ta yi amfani da shi sai ka halitta ma mutane giya shi kuma ba shi ake nufi ba don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ala ayyati halin wannan sharuɗa ne wanda dole ne in dukiya ce sai ka mai da mai ita in haddi ne ka mai kazafi shi ma haka nan ko ka neme yafe maka in riba ce ka nemi shi ma ya yafe maka to amma in ya zama na yi da mutum ɗin nan da ka yi wani abu ne wanda yana da muni ka faɗa a kan shi shin dole ne ka zo ka ce na ce maka abu kaza da abu kaza da abu kaza in ya zama da kuɗi ne ka ci na mutum za ka iya ka ɓoye abin da ka ci ka zo ka ce ya fi maka mutane da masu gidansu akwai yaro yara maɓannata wanda mai gida bai sani ba suna nan suna mai ɓanna cikin dukiya suna rarakar shi sai mutunan ya gama yi maka ɓanna sai zo ji wa'azi rubama yana da kuɗin da zai iya biyan wannan abu rubama bai da to wannan yana isan mashi ya zo ya ce wane don Allah akwai wasu abubuwa wanda suka shiga tsakaninmu na haraka kuɗi don Allah ka yahe mani kawai a ɗungum haka a jumlace bai san menene ba la'anan dole ya faɗa eh yana yiwuwa yanzu in jika ashirin ka cuce shi ya ce kai wannan na yafe maka zai iya ganin ta gata a tafin hannunka ya ce na yafe maka amma in a suka kai miliyon goma kana tsammanin za ka kawo ta gaba gare shi ka ce ya yafe maka in gaba gare shi za ka kawo ya ce ya yafe to don haka sai ka bayyana mashi menene don in nema zai ka biya shi ka biya shi har ƙarshen mutuwar ka karin ka biya in kuma yafewa zai yi zai iya yafe maka wajen riba in ya zama da ka yi wani mugun abu wanda in ya san ka faɗi wannan abin da kai da shi har abada to wannan kana iya neman ya yafe maka wani na yi magana a kanka don Allah ka yafe mani shikenan in ya ce ya yafe ba dole sai ka fito ka ce mashi na ce maka kaza da kaza da kaza dan duk wani abu da shari'a ke umarni da shi tana umarni da shi ne dan gyara tsakanin mutane in ya zama na gyara zai kawo banna wadda tafi gyaran yawa to wannan gyaran kanshi banna ne in ya zama na bai san kayi da shi ba za ku iya zama kuna shan innuwa guda amma in ya san abin da ka faɗa mashi da kai da shi fau fau fau kamar yadda bahaushe ke cewa to kaga wannan fada mashi din da zaka yi ba gyara bane wannan bala'i zai kawo al-imam an-nawawi yace wa yajibu an yatuba min jami'i dhunubi ya zama wajibi gare shi ya tuba daga dukkan laifuhuka laihuhuka wanda suke zahiri wanda ana ganin su gashi ya saci abin wani gashi ya yi zina gashi ya yi giba gayi da wani wannan zahiri ne akwai laihuhuka wanda suke batsiri kaman hasada kaman mugun kudiri gaba ga ɗan uwanka musulmi to wannan ababe ne wanda suke na batsiri dole a tuba daga duka فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب in mutum ya tuba daga wasu laifuhukan tuban shi ta yi ga wannan laifin wanda ya tuba daga gare shi zai zamo ga laifi ya yi na yi da mutum ga laifi na hasada yana iya ya tuba daga laifi na yi da mutum Allah kuma ya karɓi wannan tuban laifi na hassada yana nan tare da shi in bai tuba gare shi ba wa baqiya alaihi albaqi sauran suna akan shi wa qad tazaharat dalail alkitabi was sunnah wal ijma' wa ijma' laqad tazaharat tazaharat dalail alkitabi was sunnah wa ijma' al ummah ala wujubi at-tawbah dalilai sun ninka taimaka ma juna at-tabahur shine taimaka ma juna in jingina da kai ka jingina da ni qalu sahirani ko sihirani qira'a tazahara suke taimaka ma juna walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira suna taimaka ma juna kenan dalilai sun rinka haduwa da juna na alkitabu was sunna da kuma al-ijma' ala wujubi tauba akan wajabci na tuba ga Allah madaukakin sarki to wannan dalilan shine al-Imam an-Nawawi zai faɗa anan wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu wa tubu ila Allah jami'an qala ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba ga Allah gaba ɗaya ya ku mu'mine wanda kuka yi imani da Allah la'allakum tuflihun dan ku rabauta ranar tashin alkiyama tuba ku tuba dan ku rabauta menene falah shine ka tsira daga abin da kake tsoro ka samu abin da kake so kai ya zama ka shiga wuta ka tsira daga abin da kake tsoro a sa ka aljanna ka samu abin da kake nema shi da ake cewa al-falahu abinda kake tsoro ya zama na bai same ka ba abinda kake nema ya zama da ka same shi wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafara Allah ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba ya zuwa Allah a wata aya yursilis samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا كوني مغفر الله كوني متوبة الله الله زي جيدك دائي دائي wanda yake mai kyau zai rayar da ku rayuwa wadda take mai kyau ويؤتي كل ذي فضل فضلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا قوة أن دفك إيماني دا الله kuyi tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba wanda ba komawa baya ba komawa kan laifi wannan tafsiri ne da aka ma annasuwa tuba wanda ba komawa ga laifi ko kuma tuba wanda yake tare da ikhlasi nasuhan ko dai ya zamo mansuhan ko kuma nasuhan ya zamo nasihan annasiha shine ka nuna ma mutum aiki na alkhairi dan Allah ba tare da yi mashi kwana-kwana ba ba tare da neman zura shi ba shine ake ce ma annasiha nasuh yana iya zama wa taubatan nasihan shi istighfari baitin yafiya ta laifi yana ɗauke da abubuwa wanda suratu nuh ta nuna mamushi annabi nuh alaihi salam yace فقلت استغفروا ربكم إنه كان توابا إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم سينتي مسومة عليكم مغافرة الله أبنجدكم إنه كان غفارا dan Allah mai yawan gafara ne kaji daya ka tuba Allah ya fi maka abin da ka aikata in kuma tsakaninka da shi ne Allah zai yafe maka dukkan abin da kai ne. Allah ya ce, Inna Allah ya zafiru zunuba jami'an, Allah yana yafe laifuka gaba ɗaya. Alhadithul Kudusi, annabi sallallahu Alaihi wasallama yana rawaituwa daga Allah. cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya kai ɗan Adam, da a ce laihuhukanka za su kai sasannin sama wajen yawa, su yi tili su tashi su kai sama, sun mastarfarta ni sannan ka nemi gafara ta gafartu ha alama kana minka wala ubali zan iya yafe maka wannan laifuka to kenan Allah yana yafe laifuka gaba daya duk yanda laifukan nan suka kai da yawa sannan yusi samaa alaikum midraran zai zubo maku da ruwa daga sama masu yawa Allah ya yafe maka laifuka sannan kuma ya sa albarka ga rayuwarka ka rinka ganin albarka ta kayan gona albarka ta kasuwanci wannan dukkan cikin abubuwan da istighfari yake yi kenan wayumdidukum bi amwalin wa banina masu neman kuɗi masu san Allah ya masu arziki rike istighfari Allah zai ƙara maka kuɗi wayumdidukum ya ƙara ku bi amwalin da dukiya wa banina da 'ya'ya ويجعل لكم جنات ويجعل لكم anharan Allah zai sa ku mallaki gonaki kuma gonakin ma ya kawo ruwa wanda sa su sa za su shayar da wannan gonakin gonakin ya zama na albarkar su ta yawaita wannan duka istighfari ne don haka wani ya zo wajen wani shugaba ya ce ya yi shuka tana shirin bushewa ba ruwa ya ce je ka istighfari wani ya ƙara zuwa ya ce shi bai da kuɗi talauci ya dame su ya ce mashi je kai istighfari wani ya ce wallahi na yi aure haihuwa ta gagara tsawon lokaci ya ce je kai istighfari wanda suke tare da malamin nan suka ce mutane ne sun zo da bukatunsu daban-daban amma ka ba su magani guda ya ce to baka ji yadda Allah ya ce ba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا dukkan wannan istighfari ke yi shi don haka in baka yi istighfarin ba don neman gafara idan neman kuɗi saboda hankulan mutane yanzu sun koma ga kuɗi duk abin da zaka ce za a samu kuɗi wallahi yanzu zaka ga mutane suna gudu zuwa gare shi yanzu da kun san azkar wanda ake yi wanda mutane ke yi da wanda suke azkar ne wanda za ka samu lada a lahira ka samu daraja a aljanna da azkar wanda za su kawo kuɗi da za ka san abin da mutane ke yi za ka samu azkar ɗin da suke yi na neman kuɗi ne saboda mutane da aka ce sun yi imani da gaibin nan da lahira to mafiya yawa imanin ba irin na ra'ayal aini ba ne kawai dai an yi imani ne amma wasu cikin zukatansu shin abin nan zai yi ma ko ba zai yi ba ne amma amfani na kuɗi kowa ya gasu a yanzu a duniyan nan kowa ya san amfani na kuɗi to don haka an baka yi dan Allah ba dan ya yafe maka laifuka idan ka samu kuɗi idan ka samu albarka cikin kasuwancinka don haka mai istighfari dai bai faduwa banza don haka hadisi wanda yake na 18 shine wa an abi hurairata qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul nan ne zai fara ambata hadisai al-imam an-nawawi mutum ne wanda yake mai ladabi ga Allah littafin nan da ya aje shi riyadus salihin ya aje shi ne dan hadisai na annabi amma duk lokacin da zai bude wani babi bai farawa da hadisai sai ya kawo ayoyi na alkur'ani wannan shine ladabi na rubutu akan kowace mas'ala kamun ka faɗi wani abu wanda ba aya ta alkur'ani ba sai ka fara da abin da Allah ya ce ko rubutu kake na kowane irin abu ne da abin da kake son ka magance fara da ayoyi na alkur'ani sannan ka biyo masu da hadisai na ma'aiki wannan shine ladabi na rubutu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra ni ina neman gafara Allah ina tuba ga Allah a yini guda fiye da su 70 annabi fa kenan wanda Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما mun maka buɗi buɗi wanda yake mabayyane dan Allah ya yafe maka in akwai laifin da ma ya gabata Allah ya yafe maka shi da abin da zai zo baya ma duka Allah ya yafe maka su kenan annabi an yafe mashi in akwai abin da ya baya in akwai abin da zai yi gaba ma an yafe mashi da ni da kai ne ai sai holewa to amma annabin akan hakan ne yake tashi ya rinka sallah da daddare har kawawun shi su rinka yin kumburi Aisha radiyallahu anha ta ce shin ba Allah ya yafe maka dukkan abin da zaka yi ba in zaka yi in ma ka yi an yafe wanda zaka yi ma zai annabi yace afala akun afala akuna afala akunu abdan shakura shin ba zan zamo bawa wanda yake mai gode ma Allah ba to annabi kenan wanda bai da laifi yana yi istighfari to mufa laifi na ji ya karu laifi na gani ya karu laifi na tunane ya karu laifi na gabbai ya karu wannan waya da kake kamawa kana rubutu da shi fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu kakka yarda ka rubuta wani abu sai abin da kake tunanin ranar tashin alkiyama in ka gashi zai faranta maka dare kana gani laihuhuka na tabawa sun karu saboda wannan mugun abin da ke hannunka to don haka ta ƙara yawan istighfari shine mafita wa an abi hamza ha? آه وعن الأغر ابن يسار المزني daga wannan agar aka ce wannan hadithin shine kawai a cikin kutubu sita gaba ɗaya na wannan bawan Allah al-agar akwai mutane kama guda uku wanda suke da irin wannan sunan zaka ji cikin kutubu sita gaba ɗaya al-bukhari wa muslim wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah wannan shine hadisin shi wannan bawon Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nas ma'aikin Allah yace ya ku mutane tubu ila Allah wastaghfiruhu ku tuba ga Allah ku nemi gafaran Allah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ni ina tuba ga Allah cikin yini guda so ɗari ka ji an ce sama da saba'in a baya wannan kuma ya zo da cewa so ɗari don haka azkar wanda suke sun zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai al'azkar muƙayyada to sama ga ɗari annabi bai yi ba akwai al'azkar mutlaka wanda za a ce uzkurun laha zikiran kafira to wannan za ka iya haudawa sama ga ɗari wanda suka zo da adadi na daban bai zo ba ƙari a kan ɗari amma zikiri za ka iya ƙarawa a kan ɗari ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ambata la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi cewa ya yi za a baka lada ɗari a ɗaga darajar ka ɗari a yafe maka laifi ɗari a baka ladar ‘yanta baiwa goma daga cikin yawan Ismail sannan za su zama tsari gare ka diyinin nan inda sahi ka faɗe su za su zama tsari gare ka diddaren nan inda marice ka faɗe su sai annabi ya ce ba wanda zai fika sai wanda ya ƙara akan abin da ka yi kenan ya nuna za a iya ƙara akan zikiri wanda yake mutlak kenan yawaita istighfari yana da mahimmancin gaske wa an abi hamzata أنس بن مالك الأنصاري أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda yake ma annabi aiki khidma Anas ibn Malik annabi ya zo Madina ummu Sulaim mahaifiyar Anas ta zo ta kawo Anas ta ce ina da wani abin da nake so ma'aikin Allah ga mai maka khidma Anas ibn Malik yana yaro haka ya zauna tare da ma'aiki ya ce sai da na rinka ma'annabi aiki shekara goma ya ce amma ban taɓa ƙin yin wani abu ba annabi ya ce dambe ba kai ba ko in yi wani abu ya ce dambe kai wannan ke nuna taushi na hali na ma'aiki alaihi salatu wasalam wanda ke nuna haƙuri ga da yara yara ba wani abu cikin kanshi kan mu rinka fassara ayyukan yara da ijram a'a abu ne ya faru yayi yayi amma ka sa wannan yaron dan yayi wannan abin kamar sifa da abin da yayi wannan kuskure ne yayi laifi sai ka mai sifa da wannan laifin ai wannan yaron kaza ne saboda abin da yayi yayi ina yiwa akwai abin da yasa yayi ina yiwa bai da nufin abin da kai kake son ka sifanta shi da shi to don haka mu'amala da yara fanni ne haƙuri ke kawo shi a yi masu mu'amala mai kyau kuma ba a matsa masu ya ce khadimi rasulillah saboda yadda aka yin nan mahaifiyar shi ya ce su yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama aiki haka annabi ya rayu da shi annabi ya bai addu'a na Allah ya yawaita dukiyar shi inda dukiya ba abin kirki bane annabi zai ma wani addu'a Allah ya yawaita dukiyar shi haka ya ma'anas ya mai addu'a Allah ya yawaita ƴaƴan shi yace na cikin shi kawai sai da ya bi da 125 sannan dukiya ta yawaita gare shi shekaru kuma masu tsawo ya hauda ma ɗari yanzu ba muna magana akan madina bane ba hijira ake aiki da ita ba ai yana yaro aka kawo shi mahaifiyar shi ta kawo shi sai shekara ta 93 ya rasu talata wata tsohon anas ibn malik ya rasu aka haifi malik ibn anas wanda muke bin mazhabar shi a wannan shekarai to kenan ya rayuwa mai tsawo saboda addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi ne mai ma'annabi khidma kenan kala yana daga cikin mukfirun mun ambata shi al-mukfirun bahruhum wa anasun aishatun wa jabirul muqaddas sahibu dausin wa kadhabn umara wanda suka fi kowa hadisai cikin sahabban annabi anas yana ɗaya daga ciki kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah yace lallah wallahi tabbas Allah afrahu ya fi farin ciki bi taubati abdihi min ahadikum saqafa ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fala annabi yace Allah ya fi farin ciki da tuban ɗayanku daga wani bawa wanda ya faɗi daga raƙumin shi raƙumin ya tsere ya bar shi a wurin ya ɓatar da wannan raƙumin abincin shi da komi yana kan wannan raƙuman waƙad aballahu ya ɓatar da shi raƙuman fi arzin falatin cikin ƙasa wadda take daji alfalatu shi ne daji don haka masu kiran sallah wasu fala suke cewa la falah ana cewa ku zo wajen babban rabo shine sallah sai kuma kana jiwa su daji kai ma haka kake cewa sayyidina wannan musulun shi sayyid haka kake cewa ko kana kokarin ka hiddo ha din nan ka san muna da bala'i saboda kaga ha ba mu da ita da Hausa haka ayin to don haka duk abin da ya shafi ha ba mu wahalar da kanmu kawai sai mu hiddo ta ha duk abin da yake ayin sai mu hiddo shi hamza a kawai mu shiga harkar mu to wannan juya ma'ana yake wa fi riwayatin li muslimin a wata riwayan ta al-imam muslim lallahu alla ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi Allah madaukakin sarki shine mafi tsananin farin ciki bi taubati abdihi hina yatubu da tuba na bawan shi lokacin da zai tuba gare shi min ahadikum daga ɗayanku farin ciki da Allah ke yi na tuba na bawan shi na yazo ya ce Allah na yi laifi ya fi mani ya fi farin cikin wanda zai ga hallaka ya kubuta daga wannan hallaka shine a takaici abinda hadisi ke nunawa don haka mu bi alfazu din yace ashaddu farahan wannan yana tabbatar ma Allah cewa ya farah Allah yana farin ciki kun gane waɗanda suke da wata aqida wanda ba su ganin cewa duk abin da ya zo ga Allah aka dangana shi sai su ce kenan ka kamanta shi da ɗan adam da wannan kuskure ne yanzu farah shi ne wani abu ya samu mai daɗi sai mutum ya ji inshira na zuciyar shi yaji yana jin wani farin ciki shi ne suke ce alfara sai su ce in ka ce Allah ya farin ciki kenan ka kamanta shi da ɗan adam to Allah bai kama da ɗan adam don haka sai su ce farin ciki nan ibara ce na kyautata ma ɗan adam ɗin ba ana nufin Allah zai farin ciki ba to wannan kuskure ne duk wani abu wanda ya taso in aka ce fushi Allah ya yi fushi da wani sai su ce fushi ai hawan jini ne wanda ke zuwa na in mutum ya ga abin da bai ba shi haushi sai su ce to Allah ba a dangana masu fushi to wa ya ce maka irin farin cikin ɗan adam ake nufi wa ya ce maka irin fushi na ɗan adam ake nufi kuskurenmu guda ba mu san cewa Allah ya sha bamban da halittun shi ba fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi wanda ke fara koyan tauhidi farkon abin da ya kamata ya sani ga Allah shine Allah ya sha bamban da halittun shi a cikin zatin shi shi da kanshi da sifofin shi da af'alihi da kuma ayyuka na Allah din to in ka rike wannan a cikin kanka duk abin da za a danganta ma Allah to ba ka maida shi irin da ɗan adam kana da fuska yini yana da fuska ba Allah ya ce wajahan nahari ba me ake nufi da wajahan nahari da safe to yanzu aka ce yini yana da fuska sai a ce yini yayi kama da ɗan adam kenan yanzu ina kana ma iya gano wajah din mu dai muna jin safiya to menene safiyan shin haske shine safiya lokacin shine safiya kai baka ma isa ka hango wajen nahari ba to fuskar dan adam fa to dan haka al-ishtiraku fil musammayat haduwa cikin suna la yaqtadi al-ishtirak fi haqa'iq al-musammayat uji ya fada ciki annabi cewa ku nutsa shi ku sha saboda yana da fikafikai guda fifiken yana ɗauke da ciwo gudan kuma yana ɗauke da waraka malamai sun yi bincike akan wallahi kuma haka ne abinda annabin ya faɗa to amma dole ne ka shashi wasu malaman cewa suka dole ne ba annabi ya ce fal ya gumisu wal ya sharafu suka ce umarni na annabi dole ne ka aikata shi to in ya zama na kana tsantsani fa ababe wanda suke na al'ada ne ba a tilasta maka shan wani abin da ba ka so shari'a ba ta yin haka ababe ne wanda suke adiyya don haka kuma cewa a shaɗin ya warware matsaloli na wani lokaci jama'a a da wallahi sai ka ga mutum fura wadda ke gare shi ita kaɗai ke gare shi sai kuji ya faɗa a yanzu za ka iya ka zidda ko kai wani abu amma a da ina in ka zidda aika za ka yi ni da yunwa to sai annabi ya ce ka nutsar da shi kuma sai fukaha suka ɗauki hukuncin cewa ƙuji ba na jasa ba kun gane saboda an aka nutsa shi zai mutu ciki suka ce mataccen ƙuji ba na jasa ba ne saboda in abin yana da zafi kamar yadda shayin da ke da zafi annabi ya ce in ya fada fi sharabi a habiku kenan ka nutsa shi ciki suka ce ai in ka nutsa shi zai iya mutuwa inda mataccen kuje najasa ne ba za a ce ka nutsa shi ba kuma ka sha abin da ka nutsa shi ciki kai fuqaha suna kokari fa wannan kawai kuje in ya fada cikin abu ba arna ba mu yanzu kana gani anan zaka ga malami na addini bai karanta wani abu wanda yake na likitanci ko abin da ya kama da haka ba amma ka kalli malamanmu na gabas za ka zo katar da malami ba abin da zai koyuwa gare shi kuma wajen likitanci shugaba ne a jami'ar da yake koyawa don haka in ya tashi bincike bai bukatar sai wani ya zo ya mai bincike don haka cikin abin da za a gai irin wannan sai ka samu wani cikin manya-manyan malamai ya zo ya auna kujar abinda ake aunawa a fiddo ko kuma a yi gwaji a hannun shi yake dama shi da kan shi ne zai zo ya auna ya gani ga abinda yake ɗauke da su na cututtuka ya auna wani ɓangaren ya gani kuma ya tabbatar da haka kuma abu ne wanda yake haƙiƙa ce amma wasu suna suka hadithi na kuje mu yanzu dai a hadithi wannan kuje ya faɗa cikin shayi a tahi ba shi ne mu ba abinda muke kan shi kuma shi ne mai tabbatar ma Allah da wani abu wanda ya tabbatar ma kan shi bai nuna ka kamanta shi da wani haɗuwa cikin suna bai nuna haƙiƙanin masu sunan iri ɗaya ne yanzu wannan ba yana da kai ba in na ce yana da kai ko bai da to kai ɗan adam ba kana da kai ba da na ce wannan tana da kai shi kenan na kamanta ka da shi don haka duk abin da aka ce wannan Allah ne to kasancewa ya sha bamban da irin naka kamar yadda Allah ya sha bamban da kai Allah yana farin ciki ne farin cikin shi yake irin mu ne na in farin ciki muka yi mu fitar daga hankalinmu ga wannan yanzu ya fita ga wa'ayi nashi amma zai iya ce ma shine Allah Allah shine bawan shi to abu na Allah daban yake kenan alkaifu majhul kakane Allah ke farin ciki ba mu sani ba amma yana farin ciki shi ya faɗi yana farin ciki annabi ya faɗa mamu cewa yana yi to Allah ya farin ciki da tuba na bawan shi fiye da farin cikin ɗayan ku wanda zai zamo ala rahilatihi kana ala rahilatihi yana kan abin hawan shi raƙumi ana ce mashi rahila abin hawa wanda zai iya kai ka wani wuri bi ardi falatin a ƙasa wadda take daji faƙotan wani wuri inda ba komi ga nisa wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu abincin shi da abin shan shi yana kan wannan dabbar tashi fa ayyisa minha lokacin da ya nema ya kasa samunta ya ebe kamna shine ayyisa ana yin kalbul makani a ce ya isa a yi sa sai a maido a kalbul makani sai a ce ya isa duka ma'ana ne daya ya yanke kamna da zai same ta fa'ata shajaratan fadda a fiye sai ya zo wajen wata itaciya sai ya kwanta a cikin inuwarta wa kadda ayyisa kaji ko can ya ce fa ayyisa ko eh nan ma kuma sai ce wa qad ayyisa ya yanke kamna kuma ana cewa ya isa kamar yadda na faɗa min rahilatihi ya yanke kamna cewa ba zai same ta ba kenan alamar sai mutuwa za a yi ba kuna ganin waɗanda ke bacewa cikin daji irin libi ba in ruwa na mota in aka gama shanye ruwan motar da ke cikin motar a rinka diba wanda motar take ɗauke da su ana tararo su ana sha a ƙarshe dai sai a sallama makadara sai ya zama na an zana kabari kurum nan mutunan zai zo ya mutu kiran shi ma wannan ya tabbatar da hallaka zai yi fa bainama huwa kadhalika idh huwa biha qa'imatun sai gashi ya ga wannan taguwar tashi tana tsaye akan shi indahu wajen shi fa akhadha bi khutamiha sai ya kama lizami nata abinda ake daure ta da baki gare shi shine khutam lizami ko sai ya kama lizamanta thumma qala min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki da ya fada ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka sai annabi ya ce akhta'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki wannan ne yasa malamai na aqida suka ce laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayhi ba dukkan mutumin da ya fada cikin abin da kafirci ne tsantsa ba sai a dauki kalima ta kafirci a azama shi yanzu mutum ya ce ma Allah shine Allah Allah bawon shi ne kafirci ne wannan to amma ba a ce mashi kafiri ba annabi bai ce mashi kafiri ba saboda bai da niyyar ya kafirta kuskure ne yasa ya faɗi wannan kalima to da yawa wasu ababe suna iya tahuwa ta kuskure wasu suna iya tahuwa ta jahilci don haka saurin ɗaukar kaulatan a azama mutum wannan abu ne wanda bai kamata ba sai an bi sharuɗa an aje ma mutum hujja an yi mashi bayani mafiya yawan mutane ba a suka karanta ba ba su san abin da ke sa mutum ya bar addini ba za mutum zai iya wata magana riddace wallahi kuma ga yana cewa la ilaha illallah ya ma ƙara ridda ya je sallah to in ba a yi hankali wajen kafirta mutane ba za ka rinka kafirta waɗanda suke musulmi ne abinda ya sa suka faɗi abinda suka faɗa in kafircin ne akwai jahilci akwai rishin sani akwai akwai ababe da yawa wanda suke sa mutum ya faɗa cikin kafirci ba duk mutumin da ya faɗa cikin kafirci ne ba kafirci ke faɗawa a kan shi wannan ƙa'ida ce wajen malaman aqida al-kufru haqqullahi thumma rasuluhu haka ibn al-qayyim yace kafirci haƙi na Allah ne kafirta wani dan adam haƙi ne na Allah thumma rasuluhu haƙi ne na ma'aikin Allah bin nafs yathbutu la bi qawli fulani nafsi ne ke tabbatar da wani kafiri ne ba wani ya faɗa ba man kana rabbul alamin wa abduhu qad kaffarahu fa dhaka dhul kufrani wanda Allah da ma'aiki suka kafirta wannan shi ne kafiri kuma sai an biyi sharta an yi bayani an ganar da mutum sannan a mai hukunci da kafirci ina ga kamar lokaci ya matso ko ya ma wuce kana ji don haka anan za mu dakatawa sai sati mai zuwa za mu tashi kan hadithi na 21 ريث ما نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين